أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته ɗanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna sha uku ga watan zulhijja hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun karanta babi na babun mina shirki al-isti'adat billahi ta'ala babi wanda yake karantar da mu bayani game da cewa na daga nau'i na shirka neman kangiya da wani Allah maɗaukaki a cikin abin da ba wanda ya isa ya kare mutum sai Allah sai dai gabanin wannan babi akwai gaba da muka bari a cikin babun mina shirki an nazari ligairillah akwai yanki da muka muka bari na fadan malam da ya ce kalal musannif rahimahullah wa fi sahihi an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ina ga wannan babi ba mu karance shi ba mu duba cikin wannan bugo shahi na 180 mun ga wurin ƙalƙashin babun mina shirki an nazari li ghairillah gabanin babin da muka karanta sati da ya gabata mun gaji ko? Na'am. Bayan shahi na biyu zuwa na uku. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahihi. Malam yace ya zo a cikin sahih Bukhari an Aisha radiyallahu anha daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ta ce manza Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ce, Man nazara an yuti Allah fal yuti'uhu wanda ya sha alwashin yi wa Allah maɗaukaki biyayya, to wajibi ne ya cika wannan alwashi nashi. Wa man nazara an ya'asi Allah wanda ya sha alwashin, ya ɗau alwashin saɓawa Allah maɗaukaki, fala ya asihi to kadda ya saba mashi cikin sharha malam yake cewa qauluhu wa fi sahihi ai sahihi al-bukhari fada shi da yace fi sahihi ana nihin cikin sahihi al-bukhari qauluhu an aisha fada shi da yace daga aisha radiyallahu anha iya ummul mu'minin ita ce mahaifiyar muminai zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzan Allah annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wabnatu siddiq diyar mai yawan gaskatawa shine abubakar siddiq radiyallahu anhu wannan alkunye shi ne abubakar sunan shi abdullah baban shi ana ce mai abi kuhafa kuma sunan baban shi wannan alkunya ce sunan baban shi Usman amma galiban mun hi sanin Abubakar radiyallahu anhu kuma baya da da wanda ake da suna Bakar baya da shi amma haka aka mai alkunya Abubakar kamar yadda aka wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu Abu Hafs baya da diya wanda ake ce mata Hafs ko da قال وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين وزالا وند سيرايان الله دا منشا الله سكار تبتا غريش يا أوري عائشة رضي الله عنها تنا دا شكرا بكوي wannan sai ba mu halaccin auratar da ɗiya tana karama amma kuma ba ana nihin saduwa da ita ba har sai lokacin da ta kai matsayin saduwa da ita ta balaga wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'in ya shiga daki da ita tana da shekara tara hallo nan tana cewa akwai bambancin tsakanin yankuna da yankuna wasu wuraren 'yan shekara tara sun zama 'yan mata wasu kuma suna ƙanana musamman ma wuraren ke da zahi akwai wadata dandanan yaro ya girma sabanin wuraren da ke da sanyi yanzu ‘ya'yan turawa in ka gansu lokaci an ce ba wannan yaro ɗan shekara tara ne sai ka yi inkarin hakan domin ni'imar da take tare da su da a ci a ƙoshi wani babu mamaki dandana jiki ya haɓaɓɓaka kuma balaga ta zo da wuri ba kamar yadda muke addinin musulunci ba suke tuhuma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ya aure ƙaramar yarinya ya halitta mutum ya auri karamar yarinya sai dai kuma saduwa da ita sai ta kai lokacin da za a sadu da ita kuma alhamdulillah zamani da fitina ta tabbatar da ‘ya'ya'yan shekara sha ɗaya ma suna aihuwa kuma a nan kusa ba nesa ba nam wahiya afqahun nisa mutlaqan aisha radiyallahu anha duk cikin mata ta yi kowace mace ilimi, ta yi kowace mace fahimta addini. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu Alaihi wasallam kuma ta yi dukkan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama illa Khadija, sai Khadija kawai. Can gabanin hakanan ya zo, malin ya yi ta'aliki tun faɗar shi da farko kala fi ƙurratul uyun ya zo a cikin ƙurratul uyun bal la yuqalu khadija afdal wala aisha ta wala aishatu afdal ba a cewa khadija ita ce tahi ko aisha ita ce tahi والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره ما ليس دومن abin da yake tabbatacce shine a ce Khadija bint Khuwailid wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ita ma tana da falala nata falalata tun farkon wahayi ga manzala sallallahu alaihi wasallam abinda Aisha radiyallahu anha ba ta da wannan falala domin ita ta yi rigayen zama musulma da imani da manzala sallallahu alaihi wasallama cikin mata tun lokacin da aka wa manzala sallallahu alaihi wasallama wahayi wa ta'yidihi fi tilka hal kuma ta kawo mai goyon baya ta karfafa shi a cikin wannan hali da ya shiga allati budi'a bil wahyi halin da aka farawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wahyi cikin ta kama fi sahih bukhari kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari wa ghairihi da wani shi fama zalat kadhalika khadija radiyallahu anha bata kushe ba da taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta tuwfiyat radiyallahu anha har sai da ta rasu wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi a gare ta qabla al hijra gabanin hijra ولعائشة من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة ita ma Aisha radiyallahu anha tana da ilimi da sanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hukumce hukumce abinda Khadija radiyallahu anha ba ta da shi li ilmiha bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ilimin Aisha radiyallahu anha da halukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halayen shi da halolin shi wa nuzulil wahyi nuzulil qur'an wa bayanil halal wal haram ta san lokacin da alkur'ani yake sabka da bayanin halak da haram wa kana sahabatu radiyallahu anhu anhum ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam yarji'una ilaiha fi fima ashkala alaihim min ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar manzo wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi suna komawa zuwa Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta a cikin abin da ya yi musu rikici na halullukan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadithihi da hadisan shi salawatullahi wa salamuhu alai tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi wa radiyallahu an ashabihi wa azwaji kuma Allah madaukaki ya yarda da sabon shi gaba ɗaya da matan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un نعم قال ماتت سنة سبع وخمسين عائشة رضي الله عنها تارسو هجرة تنادى شكرا حمسن دبقوي على الصحيح أبو سابن مغانا ما في إنجنس ina akwai sabani wasu sun ce hamsin da takwas sun ce hamsin da bakwai mafi zama inganci ta rasu a shekara hijira tana da hamsin da bakwai قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه فدما زال صلى الله عليه وسلم ديتي وان دي شاء الواشن ييوا الله مدوككي بيايا تو يمي بيايا أي فليفعل ما نذره من طاعة الله يا أيكة أبن دي شاء الواشي أكنش نيوا الله مدوككي بيايا وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط yurajjuhu yarjuhu dukkan malamai sun hada ra'ayi absa cewa dukkan wanda ya sha alwashi na yi wa Allah maɗaukaki ɗa'a da wani sharaɗi wanda yake fatan shi iya fata abin wannan da ya shar'anta ya abku ka in shafi Allahu maridi fa alayya an atasaddaqa bi kaza misali mutum ya ce in Allah maɗaukaki ya warakar da marar lahiya na, to a kaina zan yi sadaka da kaza. Wanahu zalika da makamantan wannan waje ba alaihi in hasala lahu ma allaka nazaru ala husuli. To wani wajibi ne a kan shi idan ya ratayar da cika abin da ya ratayar da shi na alwashi in ya samu abin da ya yi alwashi shar'anta a kan shi. وحكي عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله an samu labari daga Abu Hanifa wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi annahu la yalzamul wafa yace bayya zamantowa tilas ya cika wannan alwashi illa bima jinsuhu wajibun sai abin da yake jinsin shi wajibi ne bi asli shar da asalin shari'a shi ya ganin in dai ba shari'a ta tilastar da kai ba to koda ka tilastar da kanka wannan ba tilas ba ne ba sai dai kuma wannan ya sabawa hadisai wanda suka zamanto ingantattu ka saum misali ya ce azumi wa amma ma laisa kadhalik amma idan ba irin wannan ba ne ba kal itikaf misali itikafi fala yajibu alayhi alwafa bihi baya zamantowa wajibi ne akan shi قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya sha alwashin ya saba wa Allah madaukaki to kada ya saba mishi zada tahawi rahimahullah imamu tahawi ya dada wal yukaffir an yamini yayi kafara game da rantsuwa wannan da yi sai dawo alwashi misali la qaddara Allah mutum yace ai na rantse da Allah sai na yi kaza na sabo. To, wannan rantsuwa da ya kai ya saki ya zartar da ita, sannan kuma ya yi kafara ta rantsuwa azumi na kwana guda uku ko ciyar da miskini goma ko tufatar da miskini goma wannan shi ne kafara ta rantsuwa kala imam al-tahawi rahimahullah ya ce wal yukaffir an yamini wa kad ajma al-ulama wa ala annahu la yajuzu al-wafa bi nazar al-ma'siyah malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ra'ayi har ra'ayi guda amsa cewa bai halitta ba mutum ya zartar da alwashi da yi na sabon Allah maɗaukaki. Ƙalal Hafiz, Mamu Hafiz ya ce, tafaku ala taharimin nazar fil ma'asiya, haka malamai gaba ɗaya sun haɗa kai amsa haramcin shan alwashi a aikata saƙo. Wata naza'u suka samu shan bamban hal yun'aqadu mujiban lil kafara wannan alwashi da mutum ya sha na yin sabo ya ɗauka yana kulluwa kan cewa dole sai ya yi kafara amla ko kuma ba dole bane sai ya yi kafara wata ƙaddama mala ya ce kuma bayanin wannan ya gabata wa kad yustadallu bil hadithi ala sihhati an-nazari fil mubah mala ya ce kuma mai yiwa ana iya kawo hujja da wannan hadisi a bisa ingancin alwashi a cikin abin da ya zamanto halaka ne kama huwa mazhab Ahmad wa ghairi kama yadda ya zamanto mazhabin Imam Ahmad ne da wani shi yu'ayyidu huna karfafar da wannan ra'ayi ma rawahu Abu Dawud an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi abinda aka rawaito daga Imam Abu Dawud ya rawaito daga Amr dan Shu'aib daga baban shi daga kakan shi wannan ita ce ake cewa wujada na daga cikin misali na wujada wa Ahmad da Imamu Ahmad wa Tirmidhi da Imamu Tirmidhi an Buraida ta daga Buraida radiyallahu anhu anna imra'atan qalat wata mace ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni nazartu an adriba ala ra'sika bid-duff ni na sha alwashin in buga duffi a kanka, in tsaya a wajen kanka in buga duffi. Duffi ita kuma wata ‘yal ganga ce wadda mata suke buga ta dalilin wani abin da ya shahi na farin ciki, aure ne ko sallah ce ko abin da ya kama da haka, tsakaninsu za su tattaru sai su yi kaɗawa. Ba ya da baki biyu baki guda gare shi, kuma ba dogo ba ne kamar abin rariya-rariya sai a rihita wannan shida ake cewa duffi. ya zamanto a ɓangaren su ya halatta amma ɓangaren maza to wannan ya zamanto haramun qala awfi bi nadharik zala sallallahu alaihi wasallama yace a kitika alwashin sai dai wannan hadisi ne qala akhrajahu abu daud wa qala al-albani fi sahih abi daud hasanun sahih yace hadisi ne wanda ya zamanto hasan ne sahihun kuma ingantacce kenan hasan ta wani bangare sahihun ta wani ɓangare. Nam. Wa an man nazaru allujaj wal ghadab shan alwashi na jayayya da hushi fa huwa yaminun inda Ahmad wannan kamar rantsuwa ne wajen Imam Ahmad fa yukhayyaru baina fi'lihi wa kafarati yamin sai a ba mutum zaɓi tsakanin ya aikata ko kuma ya yi kafara ta rantsuwa li hadisi imran bin hussein marfu'an dalilin hadisi imran dan hussein ya dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama na la nazara fi ghadabin babu shan alwashi a cikin hushi wa kafaratu kafaratu yamin kafarar shi kankare zunubin wannan shine kafara ta rantsuwa sai dai hadisi ne wannan kuma akhrajahu an-nasa'i وضعفه الألباني الباني في صحيح الجامع حديث ne wanda Imam An-Nasa'i rahimahullah ya fitar da shi Imam Albani rahimahullah ya raunanar da shi a cikin Da'if al-Jami kalkashin hadisi na 6311 na'am rawahu Sa'id bin Mansur wa Ahmad wa An-Nasa'i fa inna an-nadhra makruhan كالطلاق استحب أن يكفر يكفر ما ليتي هل لو وانا حديثي سعيد بن منصور ya rawaito shi da Imam Ahmad da Nasa'i qala fa in nazara makruhan yace idan mutun ya sha alwashin abin da ya zamanto baya da kyau kat talaq misali sakin aure wanda babu wani hujja istuhibba an yukaffira an so yayi kafara wala yaf'alu kuma kai ya aikata wannan a saki wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne ƙarshen babi kalal musannif rahimahullahu ta'ala fi masai a cikin wannan babi da muka ambata akwai matsaloli al'ula matsala ta farko wujubul wafa bin nazar akwai wajibcin cika alwashi a saniyatu idza sabata kaunuhu ibadatan ibadatu lillah fa sarfuhu ila ghairi llahi ghairi shirk idan alwashi ya tabbata kasancewa shi ibada ne ga Allah maɗaukaki, to karkatar da akalar shi zuwa wani Allah maɗaukaki shirka ne. A salisatu masala ta uku, annan nazarar ma'asiya la yi juzul wafa bi, shan alwashi akan aikata sako, to bai halitta ba mutum ya cika wannan alwashi da yi. wannan shine abin da muka bari a cikin wancan babi za mu tashi a cikin babun mina shirki al-isti'azatu bi ghairillah mun karanci wannan babi za mu tashi kan faɗan malam yace qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala mu duba a cikin wannan bugo na shahi na 184 wannan akan nan muka tsaya sati da ya gabata قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره, لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم an samu wannan hadisi da kaula ya hakim wadda yadda Allah ta ƙara tabbata gare ta ta ce na ji manza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa wanda ya sabka wani masabki ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamat ina neman tsari ko kangiya da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta lam yadurruhu shay'un ba wani abin da zai cutar da shi hatta yarhala min manzilihi dalik har sai ya tashi daga wannan masabki da ya zauna ana bulaguro ne wani gida ne kaje wani masabki ne kaje kai wannan addu'a to da ikon Allah Allah zai kare ka daga sharrin komi sai ka tashi daga wurin rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi malam cikin shari'a yace hiya khawlatu bintu hakim bin umayyata as-sulamiyya ita ce khawla ya hakim ya umayya as-sulamiyya il kabila sulaim yuqalu laha ummu sharik ana ce mata ummu sharik wa yuqalu innaha hiya al-wahiba kuma ana cewa ita ce wadda ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar kanta wa kanat qabl tata Uthman bin Mas'un gabanin haka nan ta kasance kalkashin sahabi Uthman bin Maz'un wanda ake lissafa shi cikin wanda suka yi rantsuwa da cewa za su kaurace wa matansu wani ya rantsuwa da cewa zai kaurace wa matan shi abada ba zai aure ba daga cikin su wani ya rantsuwa da har abada ba zai barci ba zai tashi yayi qiyamul layl wani ya rantsuwa cewa har abada zai zarce da azumi ba zai sha ruwa ba Masala sallallahu alaihi wasallama da ya ji labarin abin da suka hude suka yace ma balu aqwami me ya samu wasu mutane suna faɗin abin da Allah maɗaukaki bai ɗora musu ba. Ƙarshe da ya ce, "Man ragiba an sunnati falaisa minni." Wanda bai yi kwaɗayin sunnata ba, wanda bayya kwaɗayin sunnata to baya daga cikina. Ni dai ina auren mata, ina sallah da dare ina barci, sannan kuma ina azumi ina shan ruwa. Na daga cikin wa'annan sahabbai radiyallahu anhu. قال ابن عبد البر Muhammad bin Abdul Barr wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce wa kanat salihatun salihatan fadila mace ce wadda ta kasance nagartattan mace mai falala qauluhu a'udhu bi kalimati llahi tammat fadan manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin su kara tabbata gare shi da yace ina neman tsarin a sharrin da kalmomin Allah cikakku قال شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به Allah maɗaukaki ya shar'anta wa musulmi da cewa su nemi kangiya da shi, badalan amma ya fa'aluhu ahlul jahiliyyati min al-isti'adati bil jin, sabanin abinda mutanen jahiliya suke yi na neman kangiya da aljani. Fa shara'a Allahu lil muslimina an yata'awwadu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah ya shar'anta wa musulmi su nemi kangiya da sunayen shi Allah maɗaukaki wa sifati da kamanin shi. Kala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi rahimahullah ya ce, Qila an ce ma'anawu al-kalimatun lati la yalhaquha naqsun wala aib. Kalimatun lahi tamat kinnan su ne kalmomin da wata tawaya ko wani aibi ba sa gamuwa da su. Kalmomi ne cikakku wanda suka kubuta daga dukkan tawaya daga dukkan aibi kama yalhaq kama yalhaqu kalamul bashar kama yanda maganganun mutane suke gamuwa da aibi da rashin kamala wakila ma'anahu wasu malamai suka ce ma'anar ashafiyatul kafiya kalmomi wanda suka zamanto masu warakaswa kafiya wanda suka ishi isassu wanda idan an yi su shi kenan sun isa. Wakila alkalimatu huna iya alkur'an, wasu malamai suka ce alkalimatu kinnan a nan ita ce alkur'ani mai girma, shi ne alkur'ani mai girma, fa inna Allah akhbara anhu bi annahu hudan wa shifa. Kuma Allah maɗaukaki ya ba da labari game da alkur'ani cewa alkur'ani shiriwa ne kuma waraka ne. Wa hadha al'amru ala جهة الإرشاد إلى ما يندفع به الأذى أو يدفع به الأذى ما ليتي وانا الأمر نوني نتبنغرا أبندا يندفع به الأذى أكي توري وتتشوتادش ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه, إليه المرغب فيه ما ليتي لوكتن دي كسن تي وانا ka neman kangiya ne da sufofin Allah maɗaukaki, sai kasance ya shiga ƙalƙashin babin abin da aka so aka kwaɗe ta sai zuwa gare shi. Wa ala haza fa haƙƙul musta'iz billah ta'ala, hausa wannan ne haƙƙin wanda yake neman kangiya da Allah maɗaukaki, au bi asma'ihi wa sifatihi ko da sunayen shi da kamannin shi, an yusaddiƙa Allah fil tija'ihi ilai. ya gaskatar da Allah a cikin karkatuwa zuwa ga Allah maɗaukaki. Kinan zai karkata zuwa ga Allah ya yi da gaske ba da shaku ba. Wa tawakkal fi dalika alai ya yi tawakkuli a kan wannan a cikin wannan zuwa a wajen Allah maɗaukaki. Wa yuhdiru zalika fi kalbi kuma ya halartar da wannan abu a cikin zuciyar shi. Fa mata fa'ala zalika duk lokacin da ya aikata wannan matakai wasala ila muntaha talabihi to tabbat ya kai ga ƙarshe ko gaccin abin da yake nema wa magfirata zunubi ya kai ga zuwa kankara ko gafarar zunuban shi qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa wa qad nassal a'immatu malamai sun yi nassi ka ahmada wa ghairihi misali imamu ahmad da wani wanda rama Allah ta kara tabbata gare shi ala annahu la yajuzu al-isti'azatu bi makhluq cewa bai halitta ba mutun ya nemi kangiya da wani abe ban halitta wa hadha mimma studilla bihi ala anna kalam Allah ghairu makhluq wannan kuma na daga cikin abin da aka kawo hujja da shi bisa cewa magana Allah ba halitta bace ba domin sifa ce ta Allah kuma sifa Allah ba halitta bace قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم annahu sta'adha bi kalimatillahi wa amara bidhalik suka ce wannan domin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi kangiya da kalmomi na Allah kuma yayi umarni da haka nan ولهذا دليل هكا نهى العلماء عن التعاظيم والتعاويذ دليل هكا malamai suka yi hani akan ruqiyya wasu in nau'i na ruqiyya wa ta'awiz da neman kangiya allati la yu'raf ma'anaha wanda ba a san ma'anarta ba ina wanda zai ruqiyya ko zai yi ta'awuzi to dole ya a san abin da yake fadi menene yake fadi ba irin wannan ba su ya gaggama ya ilu su ya shamshala ya ilu su wane ne ai ta zana abeban da ba su da ma'ana ba a san ko menene ba lala wani lokaci sunayen aljanu ne ma ake kira ta iya ga tamanin cewa addu'a ce ake yi na'am qala khashyata an yakuna fihi shirk ba dan komai ba saboda tsoron kai kasance a cikin wannan maganganu akwai wani nau'i na shirka ina ga lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk